إنا يسر الحق ذاك ولا هدي إلى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره مقدار العزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم بن مكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قدوم الأقراج فريد الدهري على الإدلاكي حاتم الحتمين أبو يسياق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخهم ربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأعزائه لأهل لا يوم أهل الدنيا إلى انتهاء يا, يا همة الشيخ اهدري لنا بها المهدري والتعد بنظرة تأتي لنا بزفري اللهم على ديف أسألك الأدف فيما جرى به المقادير ولا ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نستودعك جميعا ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترد علينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله اللهم إنا نسألك وأنت ونتوجه إليك بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسألك من فضل أحمدا وفاتحا ومحمدا وسيدا وبحق قدره عندك العزيم يا شيخ كبيش أن تكنا من كل فتن وشر فلا نرى إلا الخير يتفجر فينا ظاهرة وباطنة من جاه رسول الله alhamdulillah walhamdulillah yau mana zama na 179 a cikin mu na jawahirul ma'ani muna ƙara roƙon yanwa aina ma sakanu aina ma kanu a taimake mu da yawan istighfari ba istighfari na surutu ba yani ba a ce abin sai addu'a ba a tsaya a yi addu'a saboda halin da duniya ta shiga wannan rikicin ya ko ina ya taba duniya na tsada ya taba america ya taba England ya taba Faransa ya ko ina duniya wannan abin ya taba na tsadar rayuwa a yanzu. To wannan tsadar rayuwan abin da ake fafatubu ila bari ikum ne. Tuba ake yi wajen Ubangiji. Ga bala'i ya yawaita saboda zunubai sun yawaita. duk wani laifin zunubin da ake a duniya yanzu ana yin irinsa ninkin ba ninki wanda Allah ba so kuma duniyar ta Allah ce saboda haka a ƙa'idan Allah tun da baya so ake yi shi kuma ya cancanta ya abin da ya ga dama to abin da za mu yi mu kuma zuwa gare shi da istighfari mai yawaita istighfarin nan in ba a yawaita shi ba lallai mai cin abinci so uku ɗaya masu ya raba wallahi ɗaya masu ya raba wallahi duk gidan da yake cin abinci so uku wallahi ƙalla ba kowane gida ba ne wallahi yake iya cin abinci so uku a rana ba kowane gida ba ne saboda bala'i ne bala'i ne bala'i ne kuma muna jan hankali saboda an bar mana amana an bar mana amana amanan nan da aka bar mana duk wani mazaje na Allah akwai hadafin da ake nufi da su duk wani mai gida an sashe tsari gida ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati idan mai anguwa ne ba sunan ciwa-ciwa aka saka ba a an saka ne don ka tsare waɗansu abubuwa irin na fitinu na anguwa ba zallan cafkowa ka kawo kuɗi ba idan mai gari ne to an saka ne ko dagaci kowane iri an saka ne don gina mutane ka tsayar da su yadda za su amfana idan gwamnati ce an ba ta dama ne in hankali ya tashi a ware waɗansu asa su su yi abu saboda zatin Allah in ba ba za su yi na Allah ba a ba wasu kudin su a ba wasu kudin su saboda wani diyinka ba zai maka istighfari ba sai ka biya shi wani hadafinsa kenan saboda yanayin amma bayan Allah tsayayyu abinda muka gada wajen iyayenmu to su fa suna yi ne ko saboda zatin Allah sakamakon su na wajen Allah in Allah ya yi musu wani abu a duniya shi kenan to muna son ubangiji Allah tsaye da mu a cikin wannan ƙadamin amma mai da hankali a yau wace istighfari a yau wace istighfari in ba haka ba kadati sama wa antan dora sama ta yi kusa ta faro ruwa bi ma'ana ka ga kabari ka ce ina ma kai na gurin wallahi abin ya yi kusan haka wallahi abin ya yi kusan haka don ɗimotattu wanda suka ce ba san ma inda suke ba wallahi yanzu suka fiya na tsatsu kaɗan ne to natsatsun su ma ba natsuwan gaskiya ba ne suna istighfarai suna salati wa manzala suna abubuwa amma sun fahimci cewa bala'in nauyin bala'i ne yawa suka kasa haɗa kansu su ƙara roƙon Allah don Allah ɗauki abin domin in ba babu abin da yake nauye bala'in duniya zunubi ne babu abin da kuma Allah yake ɗauke zunubin nauyin bala'in istighfari ne istighfari to lallai a mai da hankali a dawo in an amfana to zai ba mu zai mana abu insha Allah a yi istighfari wanda ba su ƙarfi ma'ana malalata ne a rana ɗaya babu laifi mutum an ce eh na samu istighfari dubu goma sha ɗaya malalaci ya kamata a ce haka malalaci malalaci ya kamata ya dinga samun istighfari dubu goma sha ɗaya ko don ya samu yadda zai ci abinci don ba haka ba kai ba azumin lada ba kai kana nan sun mallazi ne ya luna haka da ka dinga tafiya baka ci ba baka iya zumi ba ba lada ga kanan dai haka muzabzaban lan tukun aƙilan majununan kai ba marar lafiya ba kai mahaukaci ba mahaukaci haka mutum zai dinga rayuwa to wannan ya kamata amma wanda suke da sauran hayyacinsu su ɗauki istighfari lallai a dawo wajen Allah a dawo wajen Allah wanda suke wanda muke tare da su wanda suke fama ake ƙoƙari muna fatan wanda za su tsaya ana yin istighfari a miliyan goma sha shida da dubu ɗari shida da arba'in da ɗaya ko kuma hasbunallahu ko la hawla wala quwwata illa billahi dubu dubu ɗari miliyan goma sha shida da dubu ɗari shida da arba'in da ɗaya wannan gaba ɗaya ana ɗaukansa da lahola da hasbunallah da haukala duk ana tafi da su da irin wannan gwargwadon yadda za a kuma waɗansu su yi ƙoƙari wasu su ɗauke wasu wasu su ɗauke wasu don Allah zai ba da rahma kuma Allah zai taimake ka domin duk wanda kamar addu'a Allah ya saukar da wani rahama don abin da ake ciki to mutum ko yana ko ya sani ko bai sani ba akwai hannunka aka yi na rayuwarsa saboda haka wannan abin da ya cancanta kenan kamar mutanen Nijar da mu gabaki daya su ma a lura a shiga cikin wannan aikin a shiga cikin wannan aikin saboda wannan aikin su sun fi mu cewa saboda yaƙi ya an nuna za a yaƙi da su kar su tsaya hira a masu ƙurani su yi masu nawafil hairi su yi masu abubuwa su yi a raba adadai in an yi haka Allah zai dakatar da abin Allah zai dakatar domin Allah haka yake in kuma aka yi maka aka nuna maka domin duk abin da aka nuna maka in ka roƙi Allah zai ɗauki amma in ba a nuna ma ba to shi ne kawai sai maka mufaja to an yi mana saini duk bala'o'in a mana saini to mu kuma muka faɗa Allah Allah zai iya kawarwa saboda haka muna fatan ba hira ba yawan istighfari da salati wa manzo Allah yawan istighfari a ko ina ba ruwan istighfari da salati wa manzo Allah da la ilaha illallah da hauƙala da hazbala ba sai kana da lula ba eh ba sai kana da lula kai ko ina bala'in zai tsare maka kashi tara a cikin goma eh kashi tara zai tsare maka bala'in saboda wannan shi ne abin da fi cancanta Allah ya taimake mu da manzo Allah na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu al fatil khatim wasaltu radiyallahu an bima nassahu anta mai shehu tijani sayyidina adama Allah uluwaka Allah ya dawamar da ɗaukakanka, warti ƙa'ika da hauhawanka, bayyana na haƙiƙatul kashfi sahi, ka bayyana mana shautu jani, menene haƙiƙatul kashfi, ya kashe yake ne a sahihu, ce idan halafan nafsu sarai, idan ya saba wa nasi. a sai ma za yi ƙuda wanne za a gabatar fajabar jela abin da ke kira kashafi nassi kashafi shine akwai abubuwa da Allah yake nuna wa mutane Allah yana buɗe wa mutum sai Allah ya nuna maka abin ƙuru-ƙuru kana ganin abin kuma saura ba sa gani wannan ana kiran shi kashafi yana da abubuwa da yawa a cikin ga abu ƙuruƙuru za ka ga mutum ɗan aljanna ne misali za ga wani ɗan wuta ne za ka gani za ka gani sosai wanda kuma yake musu to abin bai san abin yadda yake ba ne kamar a nuna maka ko ɗan aljanna ko ɗan wuta daidai ke da a nuna maka aljani kana zaune kana kallon aljani sai ka ji yana cewa gasha bayanka gasha bayanka amma kai ba ka ganin komai shi ya bude masa saboda haka abu ɗaya ne don wanda suke yawan ƙaryata abu in an faɗi abu ƙarya ne ƙarya duk abubuwan suna nan kai dai kawai jibadau ne yawa baka san abu bane kuma baka yi da baka sani ba Allah yake yi. Fajabar Jallahu ma nasau, shauti ne amsa ƙala, ilam annan nassa sare, shi nassi sarehi, wal kashafu sahih da kashafi ingantacce min arbabihi wanda yake zuwa daga ma'abucinsa la yahtalifu nassi sarihi in ya zo ga kashafi sahihi duk wani abu na ke nufi kashafi ne to yana daidai da nassi ne la maddatan wala nihayatan ba madiya ba ba ba kuma nihayya ba fakila ma wahidin duk abu da ne min ainin wahidin daga ido ɗaya yake fitowa mashaya li'annan nassa sarih domin nassi shari'i min zati sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baraza shi ma daga wajen manzala daga zatin manzala ne yake fitowa duk wani abin da ka sani ifadatuka minka ilayka ne duk wani abu in ka sani ko baka sani ba abin da ya daga annabi sawa'un daidai kana hadisan abin hadisi ne, au ƙura'anan ko ƙura'ani ne, wal kashafu sahihu shi kashafi ingantacce li arbabihi ga mabutansa an faidu haƙiƙatihi yana daga kwaran yiwuwan haƙiƙansa idan maulana rasulullahi al-muhammadiyya fada daga gurinsa ne ke kwaran yiwuwa wakilahuma duka inna ma kana sallallahu alaihi wasallam fihi ma wasilatun a nan gurin ma annabi wasida ne kamar yadda yake shi ne wasidan wancan hasken na nassin wahu ma min lillahi man sha'an amma duka kogin da gadar rabu lizzati ne amma matatan ilimin hadaran sai na rasulullahi komi mun shawaha Allah amma ƙasimuwa a rasulu mun shawa Allahu bubbugan abin Allah ne amma wanda yake isarwa sai na rasulullahi duk komi haka ne fali da kulna saboda haka muka ce la ya talifani ba sa bani fainal kashafa sahih domin kashe ingantacce la ya dullu illa ala ma dalla alaihi nasu sarih babu abin da yake nuni sai abin da nasu sarih ya bayyana misalin abin da ke nufi da kashafi an tambaye akwai mutumin da kwata-kwata abin da ya fi sani kwata-kwata bai taba karanta wani littafi in ba ahadari ba ahadari ne ya karanta to shi kuma ahadari akamu ne na sallah da wanka amma babu jinaya babu hududi a ciki sai aka kama masa matsala wannan a gane yadda Allah yake kashe fi mutum ya gane abin mutum ne sadaka masa hukuncin jinaya na hudu na haddi sai aka ce masa mutum ne ya kama mutum wancan ya daure shi sai suka hadu suka kashe shi sun hadu sun kashe menene hukuncinsa shi kuma adari kawai ya karanta kun ji hukunci ne ce iza ta ayyanta najasatu gusula mahalliha maninsa idan aka san mutum ɗaya ne kashe ta kashe shi shi kadai waininta basat idan kuma zunubin ya watsu to gusulu sagu kullahu duka aka masa kashe su kuma hukunci kenan ko a saman littafin hukuncin kenan amma su kashe fi ne yin idiraki wannan kaga wanda ake fada in mutum bai yi da ba to ya kyale abin da bai sani ba kawai ya kyale abin da bai sani ba abin da ka sani ka yi amfani da shi kaga wannan babu bambanci duk hukuncin jinayan haka ke kamar yadda ya hukunta haka yake amma kuma hadari kawai sani sai Allah ya masa kashifi ya gane min min faibi wa man min faibi rasulullahi wa huwa min indillahi walakin jaa min faibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tasirin aw talwihin aw tazammuni da bayyana ko canji ko dunkule fa innal kashfa shi kashfi fi babu hawali a cikin wani lokatai yasa iza ta wajaha mutsaliyan lilhukumi idan ya fuskanta yana kallon wani hukunci pn in basalatin a cikin wani ainihin matsala allati yare da wanda yake nufinta in ra'aha in yana nema kamar wata matsala ta faru a kan shomal yahuza zaria lokacin da ya tafi ya tafi kano a lokacin yana hukunci yana karatun nahau sarfu da, da balaga a kano mai karatu sai aka zo masa da matsala matsalan shi ne tinkiya ce ta haifi ‘yarta, da ta haifi ‘yar sai uwar tinkiyan ta mutu, sai ‘yar tinkiyan sai ta dinga tsotson nonon jaka, jaka ce ta masa ta shayar da ita, sai gashi nan ta zamo kamar ta girma ta ta ya buɗu kamar 'yar jaka girmanta ya canza daga 'yar tinki a irin yadda aka sani sai aka zartar da shi malam yahuza zaria wani hukunci ya kamata za a yi za a yanka wannan tinkiyar ko kuma tun da ta zamo kamar yar jaka ta haramta tunda himarul ahaliya ne sai ya ce ya halata ya halata a yanka ta sai aka ce to me dalilin sai ce kama in suke bi ma'i na jasin kama in suƙiya bima'in najasin abin da muke ci karas tumatir da sauransu duk gaba ɗaya ai mafiya yawa da ruwan najasa ke sha da su ruwan najasa aksari ruwan najasa ne sai ce to kama in su ƙebi ma'i najasin sai ba da wannan hukuncin wancan hukuncin ya ce za ci shi abin ilimi na kashafi yana zuwa ne in an sauka ko ina kaje baka yi suka canza ba in dai kashafu sahihu ne in ba ka shafi lafiyayi ba ne sunanka gurɓacicci to ga yadda za a yi a tace maka yadda abin yake ka gane ilimin shaujiya ne yana cewa fahimtar kashifa fi ba hawali za ta ja mubale hukumi idan ya zo zai hukunci fi ainihin mas'alati allati yuriduha idan abin ya rikitar da kai baka samu abin a sunna ba baka samu abin a ƙurani ba to ijtihadi za ka shiga kenan in ka shiga babu ijtihadi to yaya za ka yi kai idrakin abin da ake bukata sai ce to abin da za ka yi in ra'aha nuran idan ka natsu ba kowa da kowa yake wannan hukuncin ba illa man shariba min babi shari'ati sai wanda ya ƙoshi ya sha ruwan shari'a ya gane menene kuma aka bashi waɗansu ulumu to in matsalan ka kalaita kaga ta zo a haske ana cire komi a zuciya ne a yi taujihi wa abun don neman gane abuwa in kaga ta fito haske awulai nuran ko ba haske ba aw a haɗa bi hanuran ko ya kewata da haske dalla ala annaha matlubatun shar'an to hasken tunanin fikirar da kake ba ba wai kawai tunani na ya ibadi ba mahadan da ake tafiya in ka tsaya ka kalla abin kaga zuciyarka ta baka haske ne ke tafiya haske ne ke nuna to abun yana nuna shari'a ne ya halatta ya halatta imma wujuban aw nadaban ko ya zama wajibi ko ya zama mandubi wa yin ra'a mas'alatin zulmatan idan ka ga mas'ala ta zama duhu au kasata zulmatu ko kuma duhu ya kewaye ta au haɗar biya zulmatu ko ko ko rigar kamar riga ya shiga jikinta na duhu aw a haɗar biya zulmatu ko duhun ya kewaye ta dalla ala annaha matsalobar tarkiya ana nuni kabar abin baya da kyau sharan imma tahriman wai ma karahatan ko haramu ko karayya wai raha fi kashfihi idan ka gani cikin kashfinka lam yaqa alaihi babu wani abin da ya afko a gurin la nuran wala zulmatan babu haske babu duhu dalla la na mabatun wannan mubahi ne kawai la yadlufi ilaiha wala tarkuha li zatiha ba ne ko kai ko karkai ba komai ko kai ko karkai ba komai wa qad yuntaqal hukmul ma ba ana fitar da hukuncin mubahi lal wujubi a gane menene wajibi aw tahrimin ko haramun li'aridin saboda abin da zai bijiranto filawakaci a cikin lokaci in kana yi hayar tikabu ilil muharrami in dai ana yin wahayi ana kawo mutum domin a darabul wahayi wahayi yana zuwa kashi uku ne kashi uku ne ba kowane wahayi ne in aka ce duk komi daga Allah yake amma a darabu salastu a ƙasa ne kowane akwai yadda ake wanda Allah yake ba wa manzanni daban wanda Allah yake yin wahayin isa maka yanzu duk cikinmu nan ba wanda ba mar wahayi na buga ko? eh? asan mutanen duk abin saboda dandan kiri ne ba fahimta sai su jaye to yanzu dala wa yake gaya maka na da fitsari wa yake gaya maka na bayan gida wa yake gaya maka kana jin yunwa rada ake zuwa ke gaya ma kana jin yunwa ya kamata ka ci abinci wahayi ake kai haka yanzu ga wannan yaro wannan wahayi ya kima ka gani canjin da yake wahayi ya kima a gama canza ko ma kaza yi kaza canza yi kaza duk shi kadai ne in yana jin kishin ruwa zai nemo abu ya sha tun da ya fara hankali waye gama to saboda haka abubuwa da yawa suna fito a shi sai da a darabu salasatu a ƙasa ne kowane abu yana zuwa ne in kana neman sanin abun ba in kari ba ka tambayi ma'abuta abun sai su gaya maka na ji yaya abu kaza yake cire girman kaya yake eh sai a koya in aka gaya mutum ya sani shikenan eh. an gane ko in kana irtikabu illa haram ya za ya yi haram aw kana tawqaf ala tahsil wajibi ko ya za ya tsaya akan abin da yake wajibi aw manduban ko mandubi wa illa in ba haka ba baƙe fi haizil ibahati zai kuma ne bangaren ibaha kawai wai na abtakal maftunu fi mas'alatin shojanin ce wannan ya baka ya baka formulas ne na ijtihadi in ana neman a gane abu to wani imaninsa ya fi na wani to ƙarfin imaninka yadda wani ya gane abu kai yadda ka gane in aka zo sai wani ya gane sama da naka saboda mizanin abun ittaqullaha ne wai yu'allimukumullah ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku Allah to ba kowa bane mizanin sa yake zama daya ba kowa bane to mizanin da zai zamo ya tafi a yadda ake bukata ya zamo insha Allah to sai ba ka karfi ka gane abubuwan da wani bai gane ba wannan ya gane wannan bai gane wannan ya gane wannan bai gane shi yasa da ka ga wani malamin zai ce maka abu kaza bai da kyau wani kuma ya ce maka a ba yadda ke zaton haramu ne ba haramu ne mandubi ne ko mubahi ne ko halali ne ma saboda kallon da ya yi wa abun watakila bai cika ya kai irin wancan matsayi ba Allah ya ce, Wai na abtakal maftun fil mas'alati idan mai baka fatawa ya baka cikin mas'ala, fasat fika kalbaka, ka tambaye zuciyarka, wala ya kunu haza wannan ba kowa yake samu ba illa lil arifil kamil faqat kaga magana kenan shine makarantar ittaqullah wa yu'allimukumullah man amila bima alima man amila bima alima awrasahu Allahu ilman min ghayri la yadlif wanda ya aiki da abin da ya sani yana aiki ya tsaya kan abin da ya sani yana tafiya to Allah zai gada da shi ilimin abin da kuma bai sani ba wannan shine wannan shine فإن صاحب فإن فإنه صاحب الكشف الصحيح شي شين صاحب كشف صحيح لبود النفس عنه saboda ya nisantar da kansa fainau hiyala domin an shiga tsakani bainahu baina nafsi tsakaninsa da nafsunsa biyanwarul qudsi haske ne na ƙudisiya take shiga ciki hasken ƙudisiya take shiga fa kullu ma ya tawajjaha lahu fi umurihi duk wani abin da zai ne fahimta na daga cikin lamarinsa huwa min Allah ta'ala sai ga ya zo daga Allah yake zuwa masa daga Allah yake zuwa masa lakin sai dai fi muridini a cikin al'amarin addininsa lafi umurin duniya ba cikin al'amarin duniya ba al'amarin duniya daban al'amarin lahira daban ko fi haka sayar halgi shi kuma a cikin wannan kamar sauran halitta suke waƙar haka shazili imam shazili ya kawo an kawo hikaya kala ya ce kuntu kasiran a fasu an kalamil ƙaumi na dade na bincike a kan kalamul ƙaumi maganan sufaye su ne ƙaumi hatta ƙara laula haƙu sai ji hatta qala lahul haqq abinda in ya zai ce to waye ya aka yi Allah ya yi masa magana kuma gashi Allah yana ta magana da kai an faɗi baka ji amma baka san baka ji ba sai ta to wahayi kenan ba wahayi bane adarabuhu salasatun kowane akwai yanayinsa to wannan abin yana rikitar da gidadawan malamai yana rikitar da su matuƙa da sun haƙura da sun gane ko su yi tambaya in baka gane karatu ba to ya zamo kalman da aka yin ka ajiye shi a mizani ka dinga tafiya kana tafiya kana salati wa manzo Allah kafin ka idraki ko ka nemi wa'inda suka san fannin a cikin fununu akwai guda tara ko goma sha uku fannin nahu dole ka san shi nahu ba shi ne sarfu ba nahu daban sarfu daban balaga daban amma duk shauci yana a babi ɗaya da yake su gaba ɗaya saboda bambancin su kaɗan kaɗan ne kaɗan kaɗan ne to in aka ce yaya kake so a ɓangaren arudi mai arudi irin ɓangaren nahu ne ko irin ɓangaren balaga ne mai mandiki ma ba iri ɗaya ba ne zubinsa daban kuma kowane yana da ƙawa'idu ilimin tarihi ma ba iri ɗaya ba ne sana nemo ilimin fiƙiu sannan a nemo ilimin tafsiri sannan a nemo ilimin loga wannan su ake haɗawa a ce musu loga luga su ake nema to amma ƙawa'idun da aka taro su kaji kowane ka san abin da ake nufi musamman kuma akwai babin da ya fi komi wahala in aka ce maka gado da hisabi gado da hisabi wannan sun fi komi wahala domin malamin hisabi da ilimin gado da malamin fara hisabi yana daga cikin farkon ilimin da fara daukewa bayan ƙasa za a zo a nemi su ba malamansu malansu kenan a yanzu ba buga ake ba a kawo mutum rabon gado ya ɗauki farillan wani ya ba wani ya je ya yi mursisi duk garin babu kamar shi a nema alkali ya raba gado in ya raba shanu ya ba da nan shi ma cire na shi ajiya gefe a zo wajen raba littafi mutum ya zo yana raban littafi mai sifili talatin sai ce a rarraba kowa a bashi na shi an yi don a zauna lafiya an kashe littafin amma ana yi wai don a zauna lafiya so irin wayannan abubuwa ne wanda mutum in ka kuskura ka shiga tarkon da ba za ka iya fita ba to ka shiga bangaren da baka sani ba ne ka shiga bangaren baka sani ba kuma baka yi da baka sani ba to ka kuwa tsaraici zai fito eh tsaraici zai fito su kama malaman hisabi abinda suke cewa wala budda min shehin li ya ta'allama ilmuna babu makawa duk wani shehi ya san irin ilimin wai la in kuma ba haka ba falam ya alam walam ya ta'allama bai sani ba kuma ba zai iya sanarwa ba gaskiya ne domin duk hisabi ilimin hisabi duk ƙurani lissafi ne duk ƙurani hisabi lissafi ne babu wani abin da yake ba lissafi ba ne haka daga bakara zuwa nasi lissafi ne to idan mutum bai sani ba kai kana wannan an kawar da hankalin ka an dawo da kai wani gurin kai kuma baka sani ka yi jugum saboda haka dole sai ka yi domin shi ne sirrin sirri wanda yake cikin abubuwa Allah ya taimaka wannan akan masu tunanin za su dinga kutsa kowane irin ilimi ba sani ba ba wa haka ya fara ƙalawun haƙu ubangiji ya yi magana da shi fi ba bai wa ƙa'ihi a shashin waƙiya haka a ubangiji ya yi magana da shi cikin waɗansu wa ƙa'iyu nahiyar lahu ana nesantar da shi amma ya fasu anu abinda yake bincike min kalamin kalamin ƙaumi a cikin maganar sufaye ƙala lahu sai Allah ya ce masa tarifi laka ka sanni yuguni ka an ilimin lawali na lahiri in ka sani sani na ya wadatar da ka ba sai ka san ilimin farko da ƙarshe ba ma da ilimin nabina amma ban da ilimin annaba wal mursalina da mursalai inda ka samu Allah to ban da duk wani ilimi da ka wadatar shi ban da na annabawa ban da na mursalai ban da na annabawa ban da na mursalai abinda ake nufi a nan abu yazidul bastani ok so shazili ne wannan shi abu yazidul bastani wata rana yana cikin sayyaha sai aka ji ya sai aka yi masa magana wannan magana ita ake kira mukalama tana fitarwa wannan mukalama ita ake kira magana ce daga hadarin haƙu rabbul izzati ana yin ta sosai ya ce ya bayazidu ka fita ka riski wayannan mutane wanda a ranar ana ana abin nan na yahuda yahuda ya ce ka je wajen idin yahudawa sai ya ce subhanallah sai aka sake kirin shi na biyu hatifi ne sai sake cewa subhanallah sai aka kiransa na uku to wannan kira nasa na uku da aka yi sai aka ce masa wannan magana da ake maka ba magana ba ne da za ka nemi isti'aza da shi ka shirya ka fita sai shirya ya sa dogon riga ya ɗaura janjamin da ake ɗaura ya fita cikinsu ya fita cikinsu an haɗu an haɗu an haɗu yana idihim ranar idinsu ne sai bataranka ya zo shugabansu sai ana murnan zuwansa sai ta ya tashi ya tsaya sai ya aka ga ya shiru satan sai ka ce malaka me yake gare ka ba za ka mana magana ba sai ce ya zan yi muku magana wa fi kuma rajulun muhammadiyun a cikin dubban jama'a ya gane akwai mai wanda yake cikin addinin musulunci sai suka ce arinahu ka nuna mana shi hatta na katulahu mu kashe shi sai ce a ba haka zai ba sai ce zan yi masu magiya wanda ya san a cikin addinin annabi Muhammad yake dan Allah ya zahara kansa ya bayyana shi kadai ya daga hannu ya ce shi ne a cikin taron gurin ga baki daya waye gaya masa to idan ka kasa wannan din an ba wa can ko ba haka ba ne shi gina ya ce to a kashe shi ya ce a ba za kashe shi ba amma tambaya daya zamu zamu tambaya zan ma tambaya idan ka ba da amsa za mu kyale ka amma in ba ka ba da amsa ba za mu kashe ka sai ce bismillah sai suka ce abin yana da yawa tambayan tafa ɗari amma a takaice ya ce a ba menene ɗaya wanda ba shi da na biyu menene na biyu wanda ba shi da na uku menene na uku wanda ba shi da na hudu menene na hudu wanda ba shi da na biyar menene na biyar wanda ba shi da na shida menene na shida wanda ba shi da na bakwai menene na bakwai wanda ba shi da na takwas menene takwas wanda ba shi da na tara menene tara wanda ba shi da na goma menene na goma wanda ba shi da na sha daya menene sha daya wanda ba shi da na sha biyu menene sha biyu wanda ba shi da na sha uku ya ce kai wani suwane ne suka yi ƙarya suka shiga aljanna suwaye kuma suka yi gaskiya suka shiga wuta wace bishiya ce wanda take wace bishiya ce guda ɗaya wadda take da rassa guda goma sha biyu a kowane reshe yana da a kowane reshe yana da a kowane reshe akwai ganye guda a kowane reshe yana da ganye guda talatin yana da fure guda biyar furen hudu a uku a inuwa biyu a rana nan tambayoyin ya ce to alhamdulillah ya fara amsawa na ɗaya wanda bai da biyu Allah kenan na biyu rana da wata na uku duk komi sai da kai waye na uku wanda ba shi na hudu littattafai sharku garbu ya nuna wa shimalan na biyar wanda bayanin shida na shida wanda halak Allah wasu ma wace wala arafi site ayyami na bakwai wanda ba shi takwas shine ayyami saba na takwas wanda ba shi tara wahamil arshi rabbuka fawqahum yawma idhin samaniya na tara wanda ba shi da na goma shine tis'atu tis'atu rahadin alladhina yafsuduna fil ardi na goma wanda ba shi da na sha daya shine shiga wuta suwaye kuma suka yi ƙarya suka shiga aljanna ce ya hota yusufa yan uwa na yusuf su wata bishiya ce mai wace bishiya ce wanda mai rasa tushenta ya rassanta goma sha biyu ya ce shekara rassanta goma sha biyu wata goma sha biyu ya ce ganyen da ke jikinta sai yana da ganye talatin ce kowane ganye wata kwana talatin ne yana da fure furen kuma wanda 'ya'yansa hudu uku suna inuwa biyu suna rana ita sallah azhar da lasar magariba da sha da asba ne komi ya warware sai aka ce to shikenan tambayoyin sun fi ɗari ce saura kai kai kuma na son tambaye ka ka gama ya ce na faɗa maka ya tamba wani abu ne wanda ba shi da rai ke numfashi ya ce wasu bai za ta nafas wani abu ne ya yi dawashi a ɗakin ƙaba da ya ruwan dufa na ta cika sai da ya dawashi a ɗakin ƙaba tukunna ya fasa tafiya jirgin annabi nuhu ce wani ruwa ne bai fito daga sama ba kuma bai fito daga ƙasa ba ya ce yana cikin ƙaruran annabi barkinsu na annabi Sulaimanu. Tambaya dai na fitan hayyaci komi kuma ya faɗa ya ce to kai kuma zan tambaye ka ya ce ya yi shuru sai suka ta ka yi masa wannan tambayin shi ya ma ita tambaya ɗaya zai mara ya ci ka masa wannan tambayoyin shi ya maka ka kasa ba da amsa sai ce a in na ba da amsan ba za mu dace da ku ba ne sai ce a dole sai ka ba da amsa sai ce to menene mabudin aljanna ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan shine sirrin kalmana shine kashfi shine magana haku da Allah yake shi yake kira mukalama shi yake kira magana Allah gaba ɗaya gurin kowa ya musulunta ba wanda ya zamo wani abu wannan shine abubuwan da ke faruwa to abubuwa in mutum bai sani ba bai sani ba an faɗa maka ka yarda kai jahili ne da akwai zaman lafiya yawa ka yarda kai jahili ne akwai zaman lafiya ba kowane wale su kullu ma'alumi ya kwalo ba duk abin da ka sani ake faɗa ba ba duk abin da aka sani ake faɗa ba ba kuma duk abin da aka ba san shi ba ake inkari abin da baka sani ba iya naka ne kai kai ne baka sani amma wanda suka sani o foko kullu zi ilmin alim kowa akwai irin abin da Allah ya bashi kuma abin mamaki a wannan bangaren ake ta wannan amma ga waya har yanzu ba a iya gane karatun da yake cikin ta wani duniya ne kuma kuma an yadda amma waliyin Allah bai da ilimi kuma gashi bai fito zamanin annabi ba ba zamanin annabi aka yi ba ba zaman tabi aka yi ba ba zaman tabi tabi ne ba babu zaman da fi komi lalacewa lokacin aka fara yi to yaya abin yake masu ilimi ba su iya kwasowa daga hadaran annabi Muhammadu ba kenan sai yanzu Allah ke to barin bar yin ta ne dan koma haka shaziri sai an tafi da shi ya ba da maganan domin akwai abubuwa wanda sirorin abubuwa ne dole a dinga fito mutane su dinga gane wasu abubuwa don suna ganin kamar cewa a kudin dine ka kudin dino ne zuciyarka tana takure ya za ka yi ta karɓa abinda tun kafin a faɗa ka ce ƙarya ne ya za ka yi ka kare ta abin da baka sani ka ci ƙarya tun kafin a fara ka ci ko an yadda ko ma ya ne kai ba za ka yi da to sai tun da kai kana son ka zamo ra'isu ne kai ni hakim wanda za ka yi hukunci yan wuta a sa yan ɗariƙa wuta yan izala aljanna shigen hakim to yan yi zalan nawa ne in dai su ne al'umman annabi wanda za su shiga aljanna to yan yi zalan nawa ne wannan ai kaskanci ne wa mazalla a ce yan yi zala ko su ne wahabiya su ne kawai yan aljanna duk kowa ba dan aljanna sai ba wahabi mai ra'ayin wahabiyanci mu kuma ba haka tsarinmu yake ba ko ba komai ai matsala ce guda wai me yasa musulunci ya yarda a wuri krista amma ba a yarda krista ya wuri musulmi ba ya wuri musulma ba kun san dalili me shari'a ta yadda musulunci zai iya auren krista amma ba a yi da krista ya auri musulma ba to abin yadda yake musulmi ya auri kirista ai shi ya yarda da annabinsu da shi ma yadda inda zai aura shi ma ya yarda da annabi muhammadu shi kenan ba komai amma shi ya noke ya ware ya tunga ya tsaya ya ce shi bai yarda ba to wannan shi ne amma muyin mun yadda annabinsa annabinmu ne shi ya yadda annabinmu annabinsa ne karatun yin zala kenan ba mu ce kowa dan wuta ba ne ba ba ruwanmu da rabin wuta a tallan aljanna muke eh ba mu ce kowa dan wuta a tallan aljanna muke wanda ake so ya shiga bismillah da shi muke kai kuma kana kokarin dole su ka takure abin kai kar a yi kuma a cikin rahman manzal wa marsalna ka ila rahmatan wa rahmati wasi'at kulli shay'in inna rahmati sabaqat ghadabi Allah yake Allah ce mai kyau ya ba mu ilimi albarka ya ƙara soyar da mu annabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasir laqib lak wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari min qadari lazim salatan tamla la zala wal abad zamana wa makana madrubatin fi kulli adin bi adin ma fi limka ya wahid ya had سبحان ربك رب الحمد لله رب العالمين